أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين آه godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo mu wannan rana ta biyu ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda shi ya daidai da biyu ga watan uku na wannan shekara ta alif dubu biyu da ashirin da biyar har yanzu muna karatu a cikin suratul nisa za mu tashi aya ta ashirin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استغلال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
بسم الله الرحمن الرحيم a ayar da muka tsaya jiya Allah madaukakin sarki yana kira da gare mu gaba ɗaya waɗanda suka yi imani da Allah don me don ɓata al'ada ta larabawa da suke yi na idan mutum ya mutu ya bar mata sai ɗan uwarsa ya gaje ta ta zama kawai sai abin da ya ga dama in tana da kyau ne aure ta ya aure ta in ba ta da kyau ya ma barta ana ta aure ya ajiye ta hauta har ta mutu kaga zalunci ya kai zalunci musulunci sai ya hana ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku gaji mata wato akan tilas sana Allah madaukakin sarki ya ce kuma kada ku kange su kada ku kange matan ku hana su yin aure don me don watakila an bar su ga dukiya ku ba za ku aure su ba kuna so ku ci gaba da rike dukiya da haka ku hana su Allah ya ce duk kada kowanne a yi ɗaya daga cikin wannan idan kuma kun aure su kada ku muzguna musu kada ku cutar da su Allah ya ce sai dai in sun zo da wata alfasha wadda take a bayyane Allah ya ce ku zauna da su da kyautatawa saboda yadda Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam shine yana da alheri yana kuma da sharri wani lokaci zaka tarar da mutum yana da aibi kuma yana da alheri ko zan kowa haka yake to haka nan su ma matar suna da wata suna da rana Allah madaukakin sarki ya ce to da yawa za ku iya kin abu nan Allah madaukakin sarki ya sanya alheri da yawa a cikin sa to shine sai Allah madaukakin sarki yace wa in aradtu istibdala zawjin makana zawjin baya Allah madaukakin sarki yayi mana magana akan mata wadda ta yi nusur wato sai gujire wa miji yaje ita ce ne mu rabon aure to ita ce wadda aka ce za a karɓi dukiyar aure a wajenta za ta biya miji kai miji yana iya karɓar dukiya wanda ta kuma abin da ya kashi wajen aurarta haka kawai mata ta ce kai ni ba malam na gaji da zama da kai ba na san ka kawai ka ce ni Allah ya kiyaye amana yi da haka idan suka yi haka ana akwai akwai abin da shari'a ya tanadi ana kiran shi kul'in za a yi kulki in za a yi kulki kuma za ka ce to shi kenan zan rabu da ke amma sharaɗi sai kin ban miliyan ɗari na kira miliyan ɗari ne don kuɗi ɗari yawa na idan tana da kuɗi kace ba damuwa zan ba ka shikenan sai a zo gaba alƙali sai ka ba ka miliyan ɗari shikenan sai ka fice ta a'a ba zan rabu da ke ba sai ki ban miliyan biyar kala ya haka ya wasu ya yi daidai yadda za ka iya ka je ka sake wani aure sai yadda ka ga an karɓi dukiyar aure ta iya yiwa kai da ka aure kamar miliyan ɗaya ka biya kaga ka ninninka a nan shari'a ta yadda duk yadda kuka yi tufafi in ce da sai dai maza su kula a ƙa'idar yadda ake hulɗi idan mata ta yi maka wayo ta baka kayan kulɗi misali akan je a yanyanka kuɗi a yanka farar takarda sama a sa dubu ɗaya ƙasa a sa dubu ɗaya in baka zo sai ka zai kaman kuɗi na misali sai sai haka aka haka aka yi da takardu aka sa dubu ɗaya dubu ɗaya kaga dubu biyu kenan akan bandirin dubu ɗari kuka ce za a baka dubu ɗari uku sai sai haka sai haka sun zo sa ɗari kaga in ka tattara kuɗin da yake tare nan duka nawa ne dubu shida ne to sai ta kawo ma ta ce to shi ke nan ga kuɗinka kana karɓa aurenka ya ƙare eh yanzu kuma babin da za a zo shine babin an cuce ka na wani kas ne sabo na yanzu wani abu ne ake yi wata rigima ce daban kuma ba maganan cewa kulɗi da yi ba a'a yanzu sai ka kai ƙara kuma an cuce ka shi yasa ake tantancewa a gaban alƙali tabbatar cewa lalle abin nan haka ne kuma ko da za ka baka kuɗi ɗan jabu in ka karɓa to aure ya ƙare sai dai yanzu kai ƙara ce an baka kuɗi ɗan jabu ka ga wani rigima ce daban kuma za a yi sai da haka duk abin da ka baka a matsayin kuɗi ka karɓa a matsayin kuɗi aure ya ƙare to wannan aya Allah madaukakin sarki kuma sai yayi magana akan mazaje waɗanda haka kawai su kuma suna so su rabu da matayen Allah madaukakin sarki yace wa in arastu mustibdala zawji makana zawji idan kuka yi nufin canza mata kuma ya da wasu mutum ne ya ji ba zai iya zama da wannan mata ba kaga daga wajen shi ne yace zai take ta Allah madaukakin sarki yace wa ataytum ihdahunna qintara alhali lokacin da za ku aure su kun ba su dukiya mai yawa dan fasarar qitar shine dukiya mai yawa malama da suka yi ta fasara sun ce qitar shine ukiya dubu goma sha biyu ta aska azurfa idan ka lissafa wannan kuɗin miliyoyin kuɗi ne da haka daga nan ne ma aka samu cewa su sadaki bai yawa bai yawa amma dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku ba da sadaki kaɗan don auren ya fi albarka amma in an ba da shi da yawa babu komai ba ana nufin aure da yi ba amma ana sai albarka to sai a ba da shi dan dan kaɗan da haka Allah madaukakin sarki ya ce kun riga kun ba su dukiya mai yawa na aure yanzu kuna so ku rabu da su sai Allah ya ce fala ta akhudhu minhu shay'a Allah ya ce kada ku karbi komai a cikin wannan dukiya kada ku karbi komai a cikin wannan dukiya Allah ya ce ata akhudhu rahu buhtanan wa isman mubina yanzu za ku karbi wannan dukiya ne saboda ƙarya da laifi zunubi da wanda yake mabayyani saboda barna za ku yi domin za ku saba wa Allah ne idan ku karbi kwabo a ciki shi yasa dama a tsarin shari'ar musulunci da zaran an daura aure an shafa fatiha in ka ba da sadaki dubu ɗari biyar to ana fatiha sunan saura sadakinka dubu ɗari biyu da hamsin na mata na tarewa kuma sadakinka ya tsare shi yasa zaka ji malaman fiqh suna cewa kawai an kashe labule alkunya ce kawai dan musulunci yana da kunya ba zai yi yana binciken me kuka yi me kuka yi me ya faru na a an kawo ma mata ka sake labule su ke nan kuka ya tsari na shi ne kawai a wajen za ka ji ana ta shi ke nan sadaki ya tsari
وكيف تأكلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا Allah madaukakin sarki ya ce wa kai fa ta'budunahu Allah ya ce ya ma za ku je kuna cewa a ba ku kudin ku bayan kun tare da mata kun yi aure da ita dan kuna so ku canza ta ku ce wata ba ku abin da kuka bata Allah ya ce wa kad afda ba'adukum ila ba'd alhalin shashin ku ya riga ya ya ya ta ku da shashi wato kun ga tsiretin su sun ga tsiretin ku ku yi zama a matsayin iyali tare da su sa'annan Allah madaukakin sarki ya ce wa aqadna minkum mithaqan ganiza sa'annan sun dauki alƙawari mai kauri daga wajen ku wani alƙawari dama Allah madaukakin sarki ya faɗi abinda wa ashiruhunna bil ma'ruf wato alƙawarin kenan na cewa a zauna da mata da kyautatawa to kaga rashin kyautatawa ne in dai mutum shine ya ta samu rabuwa da mata ya karbo na abu da ya bata hasali ma abinda ake so yi ne ya nemi wasu dukiya mai yawa ya bata ya kyautata mata ya kyautata mata in mai hali ne ma ya fiya mata gida ya fiya mata mota na yawa ya ba ta duka domin ne wannan shine rabuwa wanda musulunci yake so musulunci baya son rabuwa amma ya san sai an rabu akwai aure da musulunci ya san sai an rabu to in za a rabu sai a rabu da kyautatawa
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
Allah madaukakin sarki yace wala tankihu ma naka aba'ukum min nisa kada ku aure matayen da ubanninku suka aura daga cikin mataye wato da zaran mahaifin mutum ya auri mace to wannan mata ta zama mahaifiyarsa ba shi ta haife shi ba amma gaba ɗaya hukuncinta ya koma hukuncin mahaifiyarsa yadda dan adam ba zai auri mahaifiyarsa ba haka nan mutum ba zai auri matar babansa ba na Allah madaukakin sarki ce kada ku auri waɗanda iyayenku suka aura daga mataye sai Allah madaukakin sarki yace illa ma qad salaf sai dai abin da ya riga ya gabata da a jahiliya wanda ya riga ya gabata aka yi wannan kafin zuwan musulunci kafin zuwan dokar Allah shi ke wato ya wuce amma yanzu kuwa kada ku yi innahu yin haka mutum ya aure ba matar da babansa ya aura Allah ya ce kana fahishatan ya kasance alfasha ne wa matsatan kuma mugun aiki ne wa sa'a sabila kuma kaucewa tabarki shi yasa aka samu hadisi na ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya haɗu da wani yana sauri yake cewa ina za ka je ne yake zan je ne ya gaya masa sunan wani waje da zai je zan je wajen wani mutum a waje kaza da aka ce ya auri matar babansa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce cire kansa da haka barna ce matar baban mutum kaman babarsa ce kaga ai musulunci sai ya sanya matayen annabi sallallahu alaihi wasallam babu ne auren su saboda mai dan su ummahatul mu'minin su duk uwayen kowa ne Allah madaukakin sarki ya ya katange su ya kuma ya kuma kange su da haka Allah madaukakin sarki yanda ya sa mu girmama iyayenmu haka nan ya sa mu girmama matayen wato babanninmu na'am
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
wannan aya wadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana mataye waɗanda ba za mu aura ba waɗannan mataye daga farko wannan aya zuwa ƙarshe in ka lissafa za ka ga mutane bakwai wanda Allah ya sanya su haramun ne a aure su saboda nasaba su sa hudu ne bakwai bakwai bakwai kuma Allah ya hana aure saboda me saboda turkuntaka turkuntaka Allah madaukakin sarki yace hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren uwayenku maza wa banatukum an haramta muku auren ƴaƴayenku mata wa akhawatukum an haramta muku auren ƴan uwanku mata wa ammatukum an hana an haramta muku auren goggonninku mata wa khalatukum an hana muku auren innoninku ranar kun ce wurare daban-daban yadda suke faɗan da goggo da inna na wannan mata kannan uba ku yayin uba waɗannan mata kannan uwa ku yayin uwa na to goggo da inna kowannen su Allah madaukakin sarki ya haramta wa musulmi ya aure su sa'annan wa banatul akhi Allah ya hana kuka aure ƴaƴan ƴan uwanku kana da wa sai ya haifi ya haramun ne ka auri yar dan yar yar ka ce hakan nan kana da kani sai ya haifi da ya haifi ya wannan yar yar ka ce Allah madaukakin sarki yace da ƴaƴan ƴan uwanku sa'annan wa banatul ukhti da ƴaƴan ƴan uwanku mata kana da ya ka haifi ya haramun ne ka aure ta dan yar ka ce hakan din kana da kanwa ta haifi ɗa haramun ne ka aure ta dan ƴarka ce sana wa ummahatukum allati arja'alakum da uwayenku waɗanda suka rene ku nan ba mu da al'ada ta reno yawa ban san ta ba amma larabawa su al'ada su ce da mahaifi yaro an kan ɗauke shi a kai shi ƙauye dan sun san dan ya ta iskar ƙauye na don ya koyi abubuwa na na na bajinta da wayewa irin ta zaman duniya kun san an fi koyanta a ƙauye ko ba ku ce ba ai kaga abuja waɗanda suka zo da yara suka haife su a abuja ba sa kai su garin su ai sun yi kuskure na ai kuskure ai duk ƙauyen ku kai ƙoƙari a yanzu san ƙauyen ku na su ga danginka na san ƴan uwansu saboda wannan zumuntar Allah ne ya haɗa ba kai ka haɗa ba sannan yanke ta matsala ne yanke wannan zumuntar da kawai mutum na Abuja wani kawunsa ne ba ma bai san shi ba yana Abuja ne suke da wannan matsala kawunsa ne amma bai san shi ba sai su wuce ya wuce to baban bai taɓa nuna miki ya ce kawunka ba ne bai taɓa kai shi inda yake ba shikenan zumunta ta yanke sai kuma ranar tashin kiyama saboda me abin bai tafiya haka da haka lalle ko ina yan uwan mu suke lalle Allah madaukakin sarki ya mana umarni mu sada zumunta da mu sada zumunta tsakanin ƴaƴayen su da ƴaƴayen mu tsakanin mu su don me don zumunta Allah ne ya hada ta ba mutane suka hada kuma ba ka da iko ko warware ta da haka wannan uwaye na shayarwa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana da yar uwa ai na ta shayarwa na yar uwarsa ne sunanta Halima a Halima ita ta shayar da ta shayar da da shi yar uwar manzo Allah so na so ya batu aslamiya eh akwai akwai akwai wannan haba wannan fadila yake ɗauke musu na wani ya ɗuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ta shayarwa wanda aka shayar da su shi yasa ta zama ya uwa kawai shayar da su aka yi za ka duk wanda aka shayar da kai da ita ta zama yar uwarka ita wanda ta shayar ta zama mamanka za ka duk abin da ka sani na dangantaka ba za ka aure ta ba don ta zama mamanka ba za ka aure ɗanta ba don ta zama ƙanwarta wannan shine abin da musulunci ya ce da haka su waɗannan shine Allah ya ce ummahatukum allati arda'anakum da uwayenku waɗanda suka ma'aunar da suka shayar da ku sa'annan wa akhawatukum min ar-rida'a da ƴan uwanku mata wanda shayarwa ta hada ku ba ku santa ba ba ka san mata ba ita ma ba ta santa ba an kawo ta an kawo ka misali daga Kano ko an kawo wannan daga Enugu sai kuka zo sai mata ɗaya ta shayar da ku shikenan kun zama ƴan uwa na ita wannan aka shayar da ku tare ga shi kai daga wani waje ita daga wani waje amma ta zama ruwan ka ba daman ka aure ta saboda mu an shayar da ku tare duk da cewa shayarwa kamar da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka bayyana wato tsuntsa ya wuce guda uku la taharimu la tuhadidu masatu wala masatat wato tsuntsa ɗaya ko tsuntsa biyu ba ta haramtawa sai ya wuce ya kai uku in ya kai uku daga nan nan, wannan ta zama yar uwa to Allah madaukakin sarki yace kuma wala ba'ikum allati fi hujurikum da kuma agololinku waɗanda suka yi rayuwa a ɗakunanku a gidajenku agola wanda suka rayu a gidajenku sai Allah ya ce waɗanda suka rayu a gidajen ku kenan idan agola ba ta rayu a gidajen ku ba fa na za a aure ku sannan kuna ta kallon za a aure su saboda Allah maɗaukakin sarki shi ya sa ma ya kawo Allah ya fi hujurikum waɗanda suka rayu tare da ku an samu sayyidina ali ne wa radiyallahu anhu ya haɗu da wani yana yake ce masa matan ki ta rasu yace ah tana da ya'a kai kada kare ne ce ce a ita tana ɗaya ba ne ji kuka ji ka aure ta mana tunda ba shi ne babanta ba an gane hausa ba shi ne babanta ba na ita uwar ce ta haife ta matar da ya aura ita ta haife ta amma da wani miji daban kuma ba ta rayu da su ba magana ba ta so ba ne ka gani yawa ba ta rayu da su ba yawa dan Allah madaukakin sarki ya ji ya sanya wannan kaidi yace Allah ta ji bujuru waɗanda kuke tare da su kaga wannan sun zama ƴaƴa na kaman ku rike su a matsayi sun zama ƴaƴan ku Allah madaukakin sarki yace to su wannan su ma ba za a aure su ba min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna daga matayen ku wanda kuka tare da su shi yasa zaka ji malaman fiqh suna cewa idan mutum ga uwa ga ya idan ya zo ya ga yar ba sai aka sai ya ga uwa suka shirya zai aure ta sai aka aka taru aka daura aure an daura aure kenan ya fita sai aka ce masa wannan ta zo ai yar matan ne sai ce a a ai ita yake so aka gaya uwa ta ce ba damuwa to shi zai iya auren ɗanta yanzu ba an ɗaura aure da ita ba amma ba ta kare ba to zai iya sakanta ya auri ɗanta a musulunci amma idan da ‘yar ne aka ɗaura aure aka ce fatiha to ko ta tare ko tatta tare uwarta uwarta ta zama haramun ga mutum dan gane bambanci yawa in ya ce ana daura aure ba ruwan musulunci ko ta tare ko ba ta tare ba uwarta shi ke nan ta zama uwar mutum ba kai ba auren ta in za ku rage ku biyu a duniya ta zama mahaifiyarka da haka amma ita uwa in ba ta tare ba ana iya warware nata in ta yadda za ta ba ka na shi kenan sai a ruwarta amma tare ita ma in ba a tare amma in an tare ita ma magana ya tare shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah fi da kalsun bihinna wanda kuka tare da su sai ce fa in lanta kunu da kalsun bihinna idan ba ku riga kun tare da su ba to fala junaha alaikum babu laifi akan ku ku aure su sai Allah ya ce wa halailu abnaikum alladhina alladhina min afladikum da kuma ƴaƴayen ƴaƴayen ku maza wanda ku kuka haife su suka haifi ƴaƴa to su ma ba ku ba auren su wa an tajma'u bainal uktayn Allah ya ce sa'annan haramun ne ya hada kada a tara a hada tsakanin ɗan uwa guda biyu ya da kanwa ka auri ya ya ka auri kanwa a tare a'a Allah ya ce a'a sai Allah ya ce illa ma qad salaf sai dai abin da ya riga ya gabata ba laifi idan ka ka auri ya sai ta rabu ko kuka rabu ka auri kanwa in za a baka aka samu rabuwar da iyayen ne suke tazo ka aure kanku saboda sun ga rashin mutunci kawai daga wajen yarsu aka samu irin haka sun ga kawai ba kai ba ne ba mutumin kirki misali da haka in dai kun rabu za ka iya auren kanwarta in dai kun rabu za ka iya auren yayarta amma ka aure ta suna tare shi ne musulunci da ya zama sai dai dole in dai ba ta nan a rabu wannan zai iya zamowa da mutuwa zai iya zamowa da da saki inna allaha kana ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai mai gafara ne kan abubuwan da kuka yi na kuskure kafin ku ji ayoyin Allah madaukakin sarki ta nan mai rahama ne Allah ka yi mana rahama
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
Allah madaukakin sarki a wannan aya ta gaba tsaraki ne na lissafin waɗanda ba za a aura ba Allah madaukakin sarki ce wal muhsanatu minan nisa'i wato cikin waɗanda aka haramta muku ba za ku aura ba akwai mataye masu aure mata tana da auren wani a kanta to ba ba za ka aure ta ba shi yasa ba a yin aure sai idan aure ya ƙare shi yasa ba musulunci ya hana neman aure ko da a cikin idda ne ba a neman aure a cikin idda sai idda ta tsare sai Allah ya ce sai shafe ko jiwaye mai kaman wanka wanda za a iya yi to to Allah madaukakin sarki sai da mataye su ne katangangu waɗanda suke da aure su ma haramun ne ko aure su ne nisa'i daga mataye illa ma malakat aymanukum sai dai abinda hannayenku suka mallaka wato yaya za a yi mata mai aure hannunka ya mallake ta shine a wajen yaƙi in an yaƙi an samu bayi tsayayyawa bayan da aka samu suna da miji na amma yanzu in an baka ita baiwarka ce ta zama baiwarka na ta mallake ta damanka ya mallaka da haka ta zama halal a wajenka in ji Allah da haka Allah maɗaukaki sarki ce ila ma malaka aymanu su dai abin da dama yanku suka mallaka shine bayi wanda azan suka zama bayi ku ne shi Allah ya ce kitaballahi alaikum wannan duk wa aiki ne na wajibi Allah ya wajabta a kan na kada ku yi wannan amma bayan waɗannan da Allah ya lissafa su goma sha hudun nan Allah ya ce uhilla lakum ma wara'a zalikum an halarta muku duk wani lissafin mata waɗanda ba sa cikin wannan lissafi za ka in ka idan ka za ka ga mata za ka aure ta sai ka duba ka ɗau ƙur'ani ka duba ba ta cikin waɗannan na idan ba ta nan suke nan kawai ya wuri in ba ta ɗaya daga cikin waɗannan da Allah madaukakin sarki domin Allah ya ce uhilla lakum ma wara'a zalik duk wata mata wanda ba ta wannan lissafi shine ma wara'a zalik Allah ya ce ya halatta muku auren su su ma din an tabu tabu bi amwalikum ku nemi auren su da dukiyoyi ku shine ku biya sadaki muhsinin kuna masu aure gairan musafihi da ba masu zina ba sannan fa mastamta'atu bihi minhun abinda kuka zauna kuka ji daɗi tare da wannan matan to fa atu hunna ujurahunna farida ku ba su wato ijararsu da kuka yi ladansu na farilla da wannan aya ce kun san farkon musulunci ana yin auren mutu'a na ana yin auren mutu'a a farkon musulunci ai kun san mutu'a na shine aure na lokaci mutum ya samu mata ya ce to zan aure shi kwana biyar na za a rake litinin talata laraba alamin ran juma'a zan sake shi ne mutu a ce to za ka biya ka sai ka biya amma ba a da yanzu ka je kai gurin hizna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta Allah ya hana ya ce Allah ya hana an hana duk masu yanzu ganganci suke yi in ka kalle shi kuma daman za ka ga da yake can Allah ne ya halarta shikenan in Allah ya halarta abu biyu na magana ta gane amma tun da ya haramta kuma yanzu za ka yi ta ganin illolinsa wanda da can kowa ya san yadda duniya ba ma duniyar da ba ko duniyar Najeriya duk wanda ya shekara hamsin a duniya ya san da can akwai wahalar samun aure ba ku ce min ba na shekara hamsin wani zai shekara hamsin a duniya ya san yadda ake wahala ko ana najeriya ne na san lokacin da mata ɗaya ake kawo mata kwalla guda goma ni na san wata aka kawo mata kwalla kwalla guda goma kwalla mai murtala duk kowanne goshi ne kowa yana so a wurin kuma da yake abubuwan na da akwai jahiliya ba a ma gaya mutum ma za a ba sai dai ku ta buga faɗa ta zuwa wajen malamai ana ta addu'a addu'a wallahi da yawa ba su sanin ba su za a ba wajen daura aure yawa ka ji ma wani har a gyara ɗaki a yafanci sai ka kashe ba na za a kawo ta ba Allah ya kiyaye shi haka haka yake faruwa kaga amma duk da Allah ya ya sauka ya sauka wannan in Allah ya sauka wannan yanzu kusan mazajen ne suka yi wahala akan mata da ku ce ba na no haka ake dawo annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi yake cewa idan karshen duniya ta zo za a wayi gari namiji daya shi ke lura da mata hamsin namiji daya saboda yawan su kuma ka kalli ka kalli firamare su ka je ka ga in ka in ka an tashi ka ga yadda za ka gane cewa bambancin mata da maza kuma ka je asibiti inda kana da asas da za a baka takardar haihuwa ka ga a wata mata nawa ake haihuwa maza nawa ake haihuwa za ka ga cewa sannan ka ga a mutuwa ma maza sun fi mutuwa na sun fi mutuwa su suke zuwa yaki na su sojoji ne ko mata ta shiga soja da wuya ka ji an ce ta yaki na ka fi zama a ofis ofisa yawa amma dai gadi gadi wannan kuma haka Allah madaukakin sarki ya tsara duniya za a zo a bi a yi a yi a yi sai ka ga yanzu waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallam ai da matan su ke aiki suna mai da suna kai sa su suna zama wasu irin su umai suna sa su kawai sun zama marasa kunya saboda daman kawai shi ke nan sun yawa sun yi abin nan mata ta yi aure ta sake ta yi aure ta fita ta yi aure ta ka ga mata ita ɗaya wai ta aure ta goma sha uku ka ga ya mun kasan akwai harkan mata daman kawai ita auren kai ta suke yi tafta ba maganar wai ta yi aure da niyyar za ta bauta wa Allah ta shiga aljanna ba a'a ta ɗauki aure kamar wani barikanci kawai akwai wannan azumi ya zo sai su yi aure da azumi ya wuce sai su fita saboda daman ba mai iya kwantarar dinta kawai daman ta san kawai ta yi sai za ta fita Allah ya tsare to Allah madaukakin sarki na Allah madaukakin sarki yake cewa wato faman samsa'atu bihi min hunna wanda suka yi daɗi kuka zauna zaman jin daɗi da su matan to fa atu hunna ujura hunna ku ba su abin da kuka yi yarjejeniya a kan farida dole ne kamar yadda na faɗi da can an halarta amma an haramta yanzu haramun ne ai auren mutu'a wala junaha alaikum fi ma taraytum bihi min ba'd farida Allah ya ce babu laifi akan ƙari akan abin da kuka yi yarjejeniya da shi na abin da za ku biya ba bayan sadakinta da kuka yanke bayan misali ana yin aure bashi a musulunci ana yin aure halal ne a daura aure bashi cewa amma za a faɗi sadaki kuma halal ne ma ba a faɗa ba amma za a ba matan sadakin kusan kwacin ta shine talaqul musli shi ake bata to an yi aure misali kun yi aure dubu ɗari biyu za ka biya mata sadaki da ka aure ta kuka sama zama sai daɗi ya yi zama sai ka ce ka ƙara min sadaki ma na sai ka ce to na mai da shi dubu ɗari biyar babu ne Allah ya ce babu ne a dubu ɗari biyun nan ita mata ta ji ce to na ga alaman ba ta samun kuɗi to na rage ma na mai da shi dubu ɗari da hamsin ragi ba duk babu laifi a musulunci sai ka biya ɗari da hamsin amma ka sani wannan sadaki da yake kanka ko kun rabu ko ba ku rabu in baka biya ba ma sai ka biya a lahira da fa wanda sun auna mata ba su sun zauna da su ba su biya sadaki ba wai sun rabu ai faɗa suka yi wani ma har faɗa ke wai sun yi faɗa ne wa zai iya maganar sadaki sadaki na na yadda ka san ka ci kuɗin abin nan sai ka biya in ba haka ba kuma zaman da ka yi da ita gabaki ɗaya kwanakin da ka yi da kula da da kwanciya da kai da duk za a lissafa a matsayin zina a me ya raba aure da zina sadaki sadaki da shaidu na shi ne bambanci su ai na wannan Allah ya halarta wannan Allah ya haramta don haka dole ne haƙƙin su ne dole a ba su ko an rabu ko ana tare shine Allah madaukakin sarki yace inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance kuma daman haka yake matani ne sa'annan mu hikima to wannan tsare tsare da kaga Allah madaukakin sarki yana yi mana Allah ya yi mana ne don mu ji daɗin rayuwa wallahi da zu na ga shanu suna tafiya a nan zamfiri sai tausayi su ya kama saboda ni suna tafiya kai ka ce azumi suke hankali saboda kaga ban turi da ina ciyawa da ina nuhu shanu a kan kwalta ina abinci na suna ta tafiya na ce kaga su ba za su iya magana yanzu in ba su da lafiya ba za su iya gawa kowa ba na ina nuhu suna da kuma yadda ka san kana tunani suna da da biyan da ka sani haka Allah ya yi su suna jin zafi suna jin damuwa amma Allah madaukakin sarki saboda mu ya girmama mu sai ya sa su su ba sa magana Allah bai ba su hankali irin namu ba sai ka ga yaro ɗan ƙarami ya tara shanu ɗari yana koran ya aka sai ta kauce rahamar Allah ce inda kai Allah madaukakin sarki ya ba saniya tunani irin namu kai ba sai dai saniya guda biyu tara mutum ɗari ba ta ce in na ga ka fita a layi da aka ci gidan kuma wallahi ba za ka fita wallahi haka za ka bi layi ce koma layi kuma ka koma dan in kai za ta je ka ta ɗauke ka da ƙaho da haka amma ina haka Allah na ɗan ni'ima ce da haka ni'imomin Allah da ya mana suna da yawa eh shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ni'ima sai tal daga cikin ni'imomin Allah kuka ɗauke ta kuka bude ta kuduba ba ku iya kididdige ta Allah ya mana ni'imomi masu yawa amma sai dai ba ma gani waje ɗaya kawai nake kallo duka mun raja'a mun raja'a wajen maganar kuɗi kawai da zarar Allah bai baka kuɗi ba shi kenan sai ka ga mutum kamar zai zaki Allah na ya manta da ni'imomin da Allah madaukakin sarki masa wanda ba za su tsugo ba ya manta da ni'imar lafiya ya manta da ni'imar musulunci ya manta da ni'imar hankali ya manta ga sunan ga sunan ba za su ji samu ba amma sai ni'ima guda daya wanda shi ma din Allah ya ma yadda kake tunani ne wata ilan amma wancan ma halaka za ka na eh wallahi shi yasa Allah ya barka haka haka duk kowa da kaga Allah ya shi Allah ya san sai ma dan daidai daidai saboda kauna ka lallaba ka lallaba da kuke ganin wasu na zuwa masallaci suna da kuɗi ai wani ya samu kuɗi ba zai zo masallaci ba wallahi na rantsa muku da Allah wallahi wani ya samu kuɗi ba zai zo wani ko sallan ma ba zai na kwata kwata da ka sani ba ka ji motoci suna wuce ana sallah mutane ne a cikin musulmai in ya dai aina Allah salama ji ya dan yau ba da jiya ce ba saboda shi yana da kuɗi wallahi ko a ruwan shi da masallaci shi ba da jiya ce ya ɗauki ma masallaci ko wajen zuwan talakawa eh shi yasa ire iren su kuma ka samu ko da suka shiga masallaci za ka ga a cikin damuwa wallahi damuwa ka ga ya shiga cikin takura ka kamar yadda ka san an sa tsuntsu a keji yana Allah Allah ya fice ya shiga wajen da bai saba ba kuma wallahi musulmi shi dai bai in ya je blog yawa sai awa goma wannan ba matsala ya shiga gidan da aka saba suna nan da yawa shi yasa rahmar Allah ce ka saba da masallaci rahmar Allah ne ka dinga jin daɗin zuwa masallaci rahama Allah ta karin bidin da hadin su saboda duk duniya ba inda Allah yake so kamar masallaci duk duniya in kaji kana son masallaci shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda kuma yana zuwa masallaci kuma ce ne imani Allah haka Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda yake kullum a masallaci yace fa shahadu lahu bil iman sai dai imani amma ka me zaka yi ta zuwa wani ina wani Allah dai kiyaye Allah ya so ana muna program a radio na azumi wai wai mutum musulmi yana tambayar ka wai ya aka yi shi yana azumin buɗe bakinsa karuwa ce ta masa ta masa abin sabo wai ya azumin sa musulmi a ramadan na har yana iya zama da karuwa ka kalli wannan abun da haka nisan wasu yayi nisa wa zai Allah ka tsare Allah ka kiyaye
ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ومما ملكت أيمانهم من فتياتهم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضهم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مباجحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تغفروا خير لكم والله غفور رحيم
Allah madaukakin sarki ya ce wa man lam yastabi minkum dawlan cikin ku duk wanda bai da iko bai da dukiya wanda zai auri yayaye an yanki hal muhsanatul mu'mina wanda zai auri yayaye mu'minai saboda bai bai da iko ba zai iya ba to Allah ya ce to shikenan fa mimma malaka aymanukum sai je ya aure waɗanda daman su suka mallaka su ne bayi mutumin da ba zai iya auren 'ya'ya ba Allah ya ce su sai yi auri bayi shi ma min fata ya ce kuma mu'mina daga matayenku ɗan matanku bayi mu'mine Allah madaukakin sarki ya ce wallahu alam bi imani Allah shi ne ya san imani wato ya san halin da kuke ciki ba'dukum min ba'd tashin ku daga tashi ne su ma kaddara ne yasa suka zama bayi na mutane ne da haka idan har ta kai ba za ku iya auren 'ya'ya ba bayin za ku aura sai Allah ya ce to kanki buhunna bi idin ahli billah ku auri bayin amma da izinin iyalan suwaye iyalansu ne ita shi yasa baiwa ba ta yin aure sai da izinin mai gidanta dole sai da izininsa bi izini ahalihinna Allah ya ce wa atuhunna ujurahunna kuma su ma ku ba su sadaqi su bayin waɗanda za ku aura bil ma'ruf da abin da aka sani musanati su zauna suna masu aure gaira musafihatin ba wanda suke wato zagewa suna zina ba wala mutakhizati akdan kuma ba wanda suke riƙen boyfriend ba boyfriend ko ba su mai tsirin ba ana akwai boyfriend ba sai girlfriend kun san haramun ne boyfriend ko kuma haramun ne girlfriend da shi wani da shi sabon haramun ne wannan shi ne tsohon na wannan sabo ne wannan tsohon haramun yana nan haramun ne ainihin kalmar musulunci da yarda da gelbrin musulunci ya san neman aure eh ya san neman aure ya san yin aure amma magana yadda bature ya kawo wannan kawar wannan ce galibi zina ake yi na duk wanda ka ji ana girlfriend boyfriend zina ake yi da haka musulunci da mun haramun bai yarda da wannan ba akwai tsarin da musulunci in za a nemi aure a ji a yi ba a neman aure sai da izinin iyaye izinin iyaye hasali a musulunci idan mutum ya ga yarinya zai nemi aurenta iyaye ta yake zuwa ya tambaya cewa yana son zai nemi auren wanci sai a ce masa bismillah ko a ce masa an yi a ce masa an mata miji wannan shine tsarin shari'a musulunci eh shi yasa yadda aka bari ake neman aure har abin jije rikice dan ya rikice kawai al'ada ce ta jahiliya ake yi ba maganar musulunci ba kawai ana yin abin da aka amma tsarin musulunci tsarin musulunci uba ya halatta ya je nema yarsa aure na ce aure ya nema mata miji uba ya je ya nema yarsa miji amma kun ga a tsarin bahaushe sai ya ce ai abin kunya ne na wai sai ana cewa kayi kwanci kuma wallahi ƙarya ne masu hankali ba kwanci ba ne har yanzu akwai garuruwa waɗanda suna da hankali sun suke nema yayan su ne sai mutum ya ji ke duba ya ga waye ce so ya yi surkunta da shi sai ce kai wani kana da ɗan namiji sai ce to ina son haɗa su da yawa na kuma a zo a yi amma galibi kuma da yake ƴaƴan da ne akwai tarbiya amma yanzu kaga rigima ake na ta fi son su haɗu a facebook na su haɗu a wajen biki na su haɗu a wajen wasu sunna shi yasa a yake tarife sa'a ana tarife sa'a ba kwa jin labarin aure-auren da kuka ta gani ana ta yi ana ta nuna a fili mafi yawan auren ba zama ake ba don ne ba a sanarwa a fili a rabu na Allah da ana sanarwa yadda ake sanar da aure da kuma kama mai akwai auren da ko sati baya yi amma an yi sati biyu ana hayaniyar ba ka gane hausa an yi sati biyu ana biki zama auren ko sati ba yi ba wancan na biki ne an kashe dukiyoyi an yi abubuwa amma su da aka ko sati ba ce ba su karo saboda ne in dai za a zauna zaman aure ba maganin Allah to zaman kawai su ne za a dole ne ya zama tsakanin miji da mata akwai Allah ya ce akwai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam nan ne kawai za a huta kai kuskure a ce ba Allah ya hana ka bari ta yi kuskure ka ce mata Allah ya ce a bari ta yi ƙoƙari ta bari shi kenan kun huta amma wai ku zauna bare ma ko duniyar dama ai ba a zaune ba bare yanzu yanzu duniyar kawai wata irin duniya ce ake ciki ta taru da wahala kuma yadda duk kake ganin abin da zai sa ka ji daɗi ka samu kwanciyar hankali duk yanzu duniya babu shi wallahi Allah kadai yake ba da kwanciyar hankali ba ba abin da zai sa ka samu kwanciyar hankali kaga kuɗi baya sa a samu kwanciyar hankali mulki baya sa a samu kwanciyar hankali na sarauta ba ta sa a samu kwanciyar hankali duk abin da ka sani ya kamata a tunanin dan adam in an same shi hankali ya kwanta to ma tsara ta da hankali suke abin da kawai zai sa ka samu kwanciyar hankali wallahi shi ne kawai kusantin ka da Allah sai Allah ya kama nutsuwa sai Allah ya kwantar ma da hankali babban abin da Allah zai ma na farko shine Allah ya baka a gidan nan contentment Allah ya baka ginin nan shi ke nan ka huta sai Allah ya dan abin da ya baka sai ka ji ka gamsu Allah ya baka dan kuɗi ka dan sai ka ji dukkanin ku ba wanda ya kai ka kuɗi na ka dan je ka dan sai ko rabin kazan ka na ka dan sai buredin ka ka je ka ci kawai ka kwanta kana alhamdulillah na duniya ta yi baka da matsala na ka san Allah godiya yake so a rinda masa ya yi alkawari in kun gode min zan kara mu wallahi da yawa da yawa sanadiyar rashin arzikin su rashin gode wa Allah kuma wallahi ka gwada ka gwada gobe za ka zo ka gaya mu duk abin da kake da shi kai ka gode wa Allah ka gani wallahi zai kara mu alkawari ne na cewa yi la'in shakartu Allah hadarin zuwa Allah bai bukatar rantsuwa yace wallahi in kun gode mun zan kara muku ko me kuma in dai ni'ima ce Allah ya ma ka gode mar ka gani zai kara ma kuma ma zai kara ma ta inda ba ka zato ba in ka zato ba ka dan mani amma sai ce din ya ja mu muka zama ba mu da godiyar Allah ba ma mu ba talakawa har ma masu shi ba su da godiyar Allah wallahi haka muka rayu gari masu shi ma duk kowa an muka bugun ka bugun cewa Allah a Najeriya ne ba za ka ga mutum yana da dubu ɗari amma yana complain ya ce Allah bai bar kowa ba a Najeriya za ka ga mutum da miliyan ɗari amma ya yi fushi yana ba aboki hijira kasan nan ba ce na Allah ina gaya muku kai a Najeriya za ka da mutum da miliyan ɗari biyar ka same shi ya wuni cikin fushi wai gari ba da na eh haka yake kowa kawai bi saboda kuma inda yake so ya kai din ba wanda zai kai ka san dan adam da zuciya shi in dai ba binci za ka wasan ka ba to ba inda za ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wala yamla ubadila bil adam illa tura ba abin da ke cika cikin nan adam sai ka ka kawai sai ka mutu ka ji ka a kabari in za ka tashi ka ji an tukare ka shi ke ne ka koma shi ne kawai amma in ba haka ba abin da zai ishe ka ba abin da zai ishe ka kuma in dai ba wannan wato ginan nan Allah ya baka ba duk yadda ka tsara samu yadda ka tsara talauci yadda ka samu yadda ka tsara talauci za ka tarar da mutum bai da gida ko daya yana gidan haya amma in yi gida kuma a ina sai ka ji ba an goyi ke so ba in ya matsa wata sai ji ba na yake so in ya matsa wata inda zai matsa kuma inda ya goyi sai ji ya kamata ya zama gidan shi ba ɗaya ba ya kamata ya zama biyu in ya zama biyu ya kamata ya zama uku ka kalli masu jirgin sama ka san ne yanzu kai ta zaka ai ba za ka yi tunanin jirgin sama amma mutum da yake da jirgin sama wallahi wata nan ta yi tunani ina ma a ci jirgin shi biyu saboda ɗayan ai abun ya masa yawa na yawa in na haya ne ma in ya sa jirgi daga nan yana tashi ya je Lagos sai zauna yana tashi kwana da yi barci ba na a ci za a samu wani jirgi shi kuma ya ringa zuwa yola na ko ya ringa zuwa na fatakol ko ya ringa zuwa inda zai faru wannan zai zauna ya shiga wani rut ya kamata shi ma a ce ya sa in ya sa sai ka ya kamata a ce jini shi yana zuwa Ghana an jima sai ka je ya tunani wani aikin da za a yi ya kamata a ce jira ga yi shi ma na ya shiga wajen kai alhazai ina zuwa amerika yana zuwa in haka da adam zai har yau haka nan dan adam ne da kawai hakuri da yarda da abin da Allah ya ba mu shi kadai ku sa mu sai zauna lafiya sai dadi ya dadi ya kwanta iyayenmu da su suka tsira iyayenmu ba masu kuɗi bane amma za ka tarar da dan abin da suka samu a yi aka zo aka yi cefane in ka zo ka same su sun kwanta suna hutawa ana alhamdulillah saboda gida an ci abinci bai da komai amma zai ce ma alhamdulillah ya fito ɗari shi yasa za ka gan su babu da ya babu hawan jini babu babu duk biyu abubuwan da muka sani na ciwo duk ba su da haka za su zauna lafiya ɗau suna godiyar Allah kuma haka nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa godiyar Allah shi ne a gaba sai mutum ya yi ta godiya Allah sai ya samu nutsuwa domin abin da Allah ya kewa mutum na kyauta shi ne wannan nutsuwa Allah ka ba mu nutsuwa na nufi Allah madaukakin sarki ya ce fa'iza uhusinna idan wato su matayen nan aka kasan ɗinge su suka zama an aure su to fa in ataina bi fahishati idan suka je suka yi zina su bayi kenan suka je suka yi zina to fa alaihin da nisfu ma ala al-musana Allah ya ce su azabar da za a musu rabin abinda aka yi wa ƴaƴa ne kenan baiwa an ta yi zina maimakon bulala gari za a mata bulala hamsin na bawa an yi zina maimakon bulala ɗari za a yi masa bulala hamsin ne to idan sun taɓa wani fa na tambaya ne ke na nan dai Allah ya ce a musu rafin azaban na shi wanda ya taba wani a musulunci za a kashe shi to su bayi in sun taba wani fa ya ne rabin kisa ga wani malami ya ce a tumar da shi alƙali ne zai faɗi hujjin da za a yi masa shari'a za ta faɗi ne za a masa don horo saboda babu rabin kisa mai babu rabin kisa to Allah madaukakin sarki ya ce za a musu rabin azaba na yaya ya ce zalika liman kashiya al'anata minkum wato auren bayin nan da Allah madaukakin sarki ya ce ya ce wannan ga wanda suka yi tsoron wato wahala a cikin wanda suka ji tsoron kada su je su yi zina shi yasa zai auri bawa saboda shi auren bawa matsala ne idan ka je ka auri baiwa ta mutum ƴaƴan da za su haifa ƴaƴan su ne ai matsala ne idan bawa da baiwa suka aure ƴaƴan da za su haifa ba nasu ba ne na masu gidansu ai shi yasa ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da to zai taba hura hanci ya ce ya wa ubanshi wani abu ba a wannan rayuwa ta duniya ya ga cewa ya wa ubanshi wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wa sai dai dan ne ya samu ubanshi yana bawa ya mai da shi da wato in baban shi ce ai na ma kai ma zai ce kai ma fa na dan ma shine ma'anar magana in har akwai da da zai nuna yawa baban shi wani abu saboda ya kwato shi a cikin wani mugun kangi ya fito da shi daga cikin amma duk abin da zaka yi nafila wani sayyidina Umar ya taba haduwa da wani ya goyo babansa ta ruwa ya fice mahaifiyarsa ya goyo ta yana dawafi da ita yana dawafi da ita yace masa khalifa yanzu na na ba da haƙi iya ne ce ko dan haka ba kai ko sa ko kadan ba saura na magana haƙi iya kamar wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai idan ɗa ya samu ubansa yana bawa ya yanta shi ya mai da shi la to shi ne zai ringa jin kamar lalle ya gama baban shi wani abu eh saboda ya fitar da shi a cikin wani irin kangi kangi wato bauta musiba ce shi yasa da musulunci ya zo kaga ya kashe ka su su su ramukan azumin nan su laifuffuka da ake yi na Allah ba ya ce a ringa yin tabawa ba ai sai yake ka kare in kai azumi ya ce ka yin tabawa na in kai sadaka a ce ka yin tabawa so ake su ba su kare a zama ba wanda ake bautawa sai Allah madaukaki sarki kuma abin da ya sa musulunci ya zo da wato tajiri wajen a hankali a hankali wajen kashe bauta saboda bayi da musulunci ya zo ya same su a hannun mutane dukiyoyin mutane yadda ka san ana zuwa kasuwa ka kwashi kudin ka kaje ka taro kaya haka ake zuwa a so bayi to mutum ya kwashe kudin shi da dukiyarsa ya je ya taro bayi an ce diya take ka gane kamar dai yake a cikin shagon ka duka a kwashe kaya to shi yasa musulunci zai fito da hanyoyi wanda suke ake karar da su su zama babu kuma musulunci ya kafa doka ma ya ce duk bawan da ya gudu ya gudu ya wannan gidan shi ko sallah ya je ya Allah ba zai karba eh dan ka san an tsare su ne mutum in bawa ba damar ka gudu sai dai ka fanshi kanka a sama kudi ka je kana aiki kana zuwa kana biyan mai gidanka har ka gama biyan kudi na na abin ina ta kallon ina ta kallon shi duk da sai daga ya ce karfe da ya jami na ɗauka ɗaya ne sara mutu nawa ɗauki gani ne sara mutu tara daman zai mu tsaya a nan Allah madaukakin sarki ya ce zalika liman khashiya raka minkum wa tasbiru khairul lakum Allah ya ce ku yi hakuri ku yi hakuri ba ku auri bayi ba har ku samu dama ku auri yaya shi ya fi muku alheri saboda abubuwan da ke cikin auren bayi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinka Allah kai mana gafara alhamdulillah bai faɗi riri da ba ka ba ita kasuwa ba wai an hana mutane zuwa ba yana cikin zargi da kafirai suka ringawa annabawan Allah ba har annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna kokari su nuna shi ba annabi bane har ma suna cewa ma ne hazar rasul ya akulu da ama wayar shi bil aswar wani irin annabi ne yana ta abinci kuma yana zuwa kasuwa sai Allah ya fada ka shi sai shi ai ba ma wani annabi da muka aiko ila annahu la yakuluna ta'am wa yamshuna bil aswaq duk annabawa da muka aiko suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwanni da ka zuwa kasuwa ba wai ba wai ne shi bane amma zuwa kasuwa kowa ya sani matattara ce ta ibule shi ma ke din yana san kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace anan yayi kai anan yayi kike shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ka zama farkon wanda zai so mu shiga kasuwa kuma kar ka zama na ƙarshe wanda zai so mu fita a kasuwa amma a je a yi kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ma yayi kasuwanci kuma wannan ana gaya mutum ne an karfafa mutum ne aka gaya masa ladan don kada ya sakaci ai kasuwa shi ne wajen sakacin da za ka shiga ba addu'a amma da masallaci ka tun sallah za ka zo na da yadda ka shiga ya ka gaba ka da matsala amma kasuwa ne kawai hayaniya ake yi ana shiga wani da ashar zai shiga wani da ware ne haka ya taba mun kaya ana ta abubuwa shi yasa aka kwadaitar da musulmi ya dinga shiga da addu'a ga kuma dimbin lada wanda zai samu da ka shiga ka sa kafan kasuwa ka sai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir sai a baka lada miliyan ɗaya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko sabon wanda shiga ba za a baka Başka Sen Selamet uku Na Ah ni wannan na gani ba wannan kaba to bismillah ah bismillah in kai ka ba shi gaba bashi ya gaba na na to wannan shi ne abin da malamai suka yi samun haɓari a kai wasu ce hulɗi saki ne baɗi ba komawa saboda za ku mai da za su mai da mutane kuna wasa da mutane na in dai aka yi kulki maluma da yawa sun ce ba ini ne shine sakin da ba komai ba za su koma kuma yaya za a yi za ku yi za ku yi kulki su koma ina nufin wani irin abu ne me ya faru za a koma na ko san me kulli yayi mata ne kawai tana zaune miki ce ba za ta iya zama da shi ba kawai ya ma faɗi ne da yake so ta ba shi ta rabu to kuma ya za a dawo na me za a dawo a yi da ka yawa suka ce kuɗi saki ne ba ini na alaikum amin ba wai in ka gabar da hali ba in ka ga dama karban mace ne kun gane ba wai in ka ga ba shi da hali ba in ba da hali sai ya biya ne mu amma in ka ga dama ta sauka musu wannan shi za ta iya yafe masa kuma ya yafe haƙƙin ta ne lalata isra na'am kawo shi nan wa alaikum assalam idan eh eh nan da gidan shi ne sai dai koya koya fahimce su koya fiye su koya ba shi shi ya yi haƙuri amma na ce ake sa bautan ba mugun abu ne eh na ka san bawa kamar property kaya ne na wasu kawai wa alaikum salam shi kenan shi da tare wa alaikum assalam wa rahmatullah kai ne sai gobe salalan nabi kare Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والسبع رب الارض رب العالمين wani azumi da muka yi Allah madaukakin ya karba mana Allah madaukakin sarki ya yanta mu cikin wanda yake yantawa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon mu abin da ya dace mu na ibada Allah ya karbi sauran ayyukan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillah amin Ya Sheikh.